لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ya mana gafara Allah ka yafe mana azumi ya tafi ko kuma ne muka tafi in ya tafi ma mun tafi Allah sarki mutane da kirki suna bakin cikin za su rabu da azumi kwanan nan zinan da rana ita yau sai ka fara jin ana cewa ana kuma tanadin sallah Allah sarki Allah ka yafe mana wani ya yi asara wani kuma ya ci riba wani ya yi asara wani ya ci riba Allah ka sa mu cikin waɗanda suka ci riba Allah ka yafe mana tsara yafe mana ya Allah saboda albarka annab Muhammad Imam Tabarani ya roci hadisi a cikin ausat ɗinsa da kuma cikin alkabir daga hadisin Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan maganganu idan maganganu ra'ayoyi suka bayyana kowa yana faɗar ra'ayinsa a addini wannan ya ce ninawa wancan ya ce ninawa kowa sana ka ɓoye ayyuka masu yin su sai 'yan kaɗan ayyukan alkhairi mai yin aikin alkhairi sai kaɗan sannan harsunan mutane wani da wani suka sassaba wannan abin da yake bari daban wannan abin da yake bari daban sannan harsunan mutane kuma bayan sabawar aka shiga rigima a juna sannan zukatan mutane kuma suka dinga gaba da juna wannan makaranta ta addini ce tana gaba da wannan makarantar addini duk musulunci duk musulmi ne wannan masallaci yana gaba da wannan masallaci zukata suka yayyanke aka dinga yanke zumunta dan uwa da dan uwa zumunta ta yanke dangi tsakanin dangin uwa ko dangin uba sai gaba da juna wani ma so yake ya siye gadan dan uwansa ya buge ya yi abin da ya ga dama zai da shi to idan wani lokaci ya yi fa inda zalika la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum Allah sai la'anci sai tsina masa yace na tsine muku albarka kada mu yadda harshen mu na sassabawa kada mu yadda zukatan mu suna kullun juna kada mu yadda da muke fada a baki ba shi ne a zuciyarmu ba kada mu yadda kiyayya da keta da gaba ta shiga a cikin zukatanmu idan za mu ci gaba da yin wannan muna ganin muna sallah muna azumi muna zakka muna umra muna haji Allah ba zai karba ba mai hatara yan uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwan da yake fada ba da wasa annabi yake yi ba kuma baya wasa da al'ummarsa ya zana cewa a duniya wai yanzu ne ma ake rigima da cin hanci da rashawa shekara dubu da wani abu annabi ya ce la'anar lahun rashi wal murtashi wal ra'ish da manta wannan kuwa ma ba annabi ne faɗa ba a'a majalisar ɗinkin duniya ce ta ce kowa ya yaƙi da cin hanci da rashawa da toshiyar baki kawai ba a so a fito kirikiri a ce annabi ne ya zo da shi daga Allah saboda addinin musuluncin yana da bakin jini mu kuma musulmin ba ma alfahari da shi kai musulmin ba ka alfahari kai waye kai musulmi ne kai mai kadaita Allah ne duk abin da kaga wani ya kawo yanzu a duniya in dai akwai gyara da ko ƙur'ani da hadisin annabi yana ciki kwaskwari ma aka yi aka ɗan gyaggyara don a faranta ma doktawa ne profesawa ne wai yanzu ma har ma mai wa'azi wai zai kawo misali da wani profesa da wani dokta kuma ma ƙila wanda zai kawo misalin da shi ba ma musulmi ba ne sai ce suka mawani da ya ce kaza su a dinga misali suna hafi magana sun ce kaza sun ce ina ruwanka da su kai da kake da sayar na abubakar kake sayar na umar kake da sayar na usman kake da sayar na aliyu kake da su salman al-farisi su bilal al-habashi ina kai ina misali da wani mutum menene birgewarka ka dinga ce ai a gari kaza sun yi littafi wani daktawa ne wani profesawa ne ya ce kaza da kaza bayan yahudawa ne suke karya mana kasashen duniya ta hanyar riba wata ƙasa ta duniya za ta ba ƙasar ka bashi na dala biliyan ɗaya amma za a biya ruwa rabin biliyan sun kashe ku kuma ba sa so a biya uwar kudin a a dinga biyan interest ruwan za a dinga biya sai ku shekara hamsin ana bin ku bashi ba ku biya ba kowane ɗan garin akwai bashin kaza a kansa bayan ku annabi ya yi yaƙi da riba ya ce sisi ɗaya na riba isnani wasa ma'una huba zunubi saba'in ne da biyu ƙaramin zunubin wanda ya kwanta da mahaifiyarsa ya zina da ita shine ɗan ƙaramin zunubin sisi ɗaya na riba sisi ɗaya tak na riba yau da shi ake kasuwanci da shi ake biyan alƙalai in ma ba a sa'a ba da shi ake biyan limaman masallatai da ladanai da na'ibai a duniya ba wai najeriya yake magana ba duniya yahudawa sun cuso mana shari kowace ƙasa a rataye take a bashi kai kanka mutum farko-farko annabi sallallahu alaihi wasallama baya sallah ga wanda ake bi bashi baya sallah idan mutum ya mutu annabi yana tambaya ana binsa bashi in an ce ya rasulallahi ana binsa bashi sai ce sallu ala sahibukum wani ya wani ya mara sallah ni ba zan yi ba saboda hatsarin bashi daga baya da Allah ya yi wa musulunci budi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya mutu ana bin sa bashi bai da mai biya yana kai na in ba shi da dangi wanda za su biya saboda haka yan uwa duk abin da wani bature zai gaya mana guda ɗaya mu ji daɗi akwai sharri guda tara a ƙasa a hankali sharri zai fito imamul hakim fil mustadrik daga hanyar abdullahi dan wahabin ya ce amru Allah ya kara masa ita dan Harith shi kuma da Sa'id dan Hilal shi kuma daga Muhammad dan Abdullahi dan Muslim daga Abi Muslim al-Haulani daga Aisha matar Annabi Muhammad tace naji da kunne na Annabi yana cewa inna nasan min ummati haƙiƙa mutane daga al'ummata yashrabuna al-khamra za su sha giya yusammuna ha bi ghairi ismiha za su dinga kiran sunan giyar cewa ba giya bace Imam al-Hakim a sharadin Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito wannan za a yi abubuwa na lemuna iri-iri amma giya ce akwai wani lemo da nake sha ba sai na ambaci sunansa ba karambani na shige da shige na yi wata tafiya sai na je inda ake yin wannan liman kuma na shiga wajen bayan an gama giya kuma sai aka yi wannan liman a tukunya daya na tambayi abokin tafiya ta shi ma ɗan ƙaramin kafiri ne kun san mai business kai da musulmi ke da kafiri to wani ɗan ƙaramin kafiri ne sai da ce masa "Ah, wannan ya sai ce ai gaba ɗaya ake hadawa a tace giya daban kuma a tace wannan daban na ce duk a ciki ake cakuɗa ake a ciki ake cakuɗawa sai na ce haihata haihata sai na daina saboda mai na gani ina yi wa kai baka gani ba amma duk mai ko da ama yi ribuka ila ma la yi ribuka idan kana kokwantan abu ka bashi tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane za su sha giya amma su ambace ta ba da sunan giya ba in ji a hadisin asai da aisha Allah ya kara mata yadda to sai mu tsaya mu lura irin lemunan da ake kawo mana in an rubuta a sama an ce ba giya ba ce ba rami me ya kawo rami haka ne in dai ba rami me ya kawo rami to mi hatara akwai alawoyi alawa a manyan kantina ake sai da su tana da zaƙi amma daga ciki giya ce yara ake ba ƙanana amma sai yayin masu hali ma su iya suke so masu in suka sha tana da daɗi su ƙara sha sai ga yara suna ta tsalle kamar biri ya saboda kansu ya ina juyawa sannan yan uwa annabin rahama muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk abin da zai sa maye ƙanƙani ne mai yawa ne ya zama giya da wanda ya sha giya kofi ɗaya da wanda ya sha giya kwalaba ɗaya da wanda ya sha kwalaba goma da wanda ya tsoma ɗan yatsansa ya tsotse duk sun sha giya ka bugu giya baka bugu ba giya annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk abin da zai maye kun ga mu gayawa kanmu gaskiya mu daina nuku saboda karbar haraji mu bar nuku wanda ya san zai hana man ra'a minkum munkaran inji manzon Allah fal yughayyirhu bi yadihi illam yastadi fa bi lisanihi wallai masa ne fa bi kalbihi to zalika azahu iman duk wanda yaga abin ki daga cikin kunji manzon Allah ya canza abin da hannunsa kana da iko kawar wani kuma yace kana da iko duke shi in baka sami iko ba harshe to Allah jama'a abin nan abadi dan Allah dan annabi abadi dan Allah ku yaƙuri in ya gagara ba za ka iya biyin ba Allah ya ga a zuciyarka baka so to kai ne ma mafi raunin imani kuma ka yi sa'a to ɗan uwa musulmi an yadda an tabbatar mun gani a talabijin mun ji a radiyo mun kalla cewa birnin kano nan ne base nan ne babbar tashar shan kwaya kuma an faɗi garuruwan da ake yi su ko daga lagos ko daga port ko daga inugu ko daga wani guri shi shugaban na ndla ya faɗa ya kai wa sarki ziyara ya kai wa gwamna ziyara ya kira malaman addini abin ya kai la haula wala quwwata illa billahi kwakwalwa da Allah ya ba 'ya'yanmu na iya karatu da iya rubutu yanzu muryar limamin madina ko muryar limamin maka yaranmu na kano duk sun iya idan wani na muryar limamin maka sai in ba ka gan shi ba sai ka ɗauka liman ɗin ne yaranmu allah ya ba su ƙwaƙwalwar karatu na addinin musulunci ya ba su ƙwaƙwalwa ta karatun zamani yaya za a yi a lalata ƙwaƙwalwar 'ya'yanmu ta ina za a lalata to ba a cin gari sai da ɗan gari wai makeri ne yake zaune a gindin bishiya yana ina wasa gatari sai bishiya tana kuka ta ce yanzu makeri kana gindina a gindin inuwa kana wasa gatari ni ba za ka sara ko sai ce ai ba za a sare ki ba sai an hada da ke ni ga tari nake wasawa sai an ciro daga jikinki kota kenan sannan a soka gatarin sannan a daga a dake ki dake ki a karya ki ba a cin gari sai da dangane munafinci ba karamin abu bane ya fi kafirci hatsari annabi ya zauna da su har surar munafikai Allah ya saukar a cikin alkur'ani kuma annabi ya san su akwai abokin sirrin annabi Muhammad abu ubaida ne sahibu sirrin rasulullahi a cikin sabon annabi ma'abucin sirrin manzon Allah annabi yana sirri da shi wallahi saboda hadarin munafinci sayyidina Umar sai da lallaba ya ce don Allah don girman Allah annabi ya ce maka ina cikin munafukai gudun kare fada amirul muminina umar bin al-khattabi siraju ahlul janna fitilar yan aljanna amma yana tsoro ina cikin munafukai yace annabi ya gaya min kai ba saboda gudun kar a fada cikin munafinci saboda haka da kwaya da wiwi taba da tabar iblis wanda ake sheka da kashin kadangare da mutane suke sha da shadda to zuban da musiba a me yasa annabi ya ce nan gaba sai kun waɗannan mutanen kun kwaikwayo hatta da ɗaya zai tara da mahaifiyarsa kuma sai kun yi da ɗayansu zai ci ɗanyar najasa ko busasshiyar najasa kuma sai kun ci sahabbai suka ce ya rasulullahi yahudawa ne da nasara annabi ya ce to suwaye in ba su ba suwaye ɗaya da zai kwanta da uwarsu kuma sai kun yi da ɗaya zai ci ɗanyar najasa kuma da sai kun ci da ɗaya zai ci busasshiyar najasa kuma al'ummata wannan annabi yana magana da al'ummarsa ba da kafare yake ba to jama'ar musulmi mu ji tsoron Allah wanda suke sayarwa don lalata rayuwar 'ya'yan mutane ka shirya amsar da za ka bayar a kabarinka don ku za ka shiga ka shirya amsar da za ka bayar a gaban zatin Allah ranar alkiyama yau matubular sara'ir amma lahube yau mai yasirri mar'u wa ummihi wa abihi wa sahibati mai da kullum ri'in minhum kowa aikinsa ya ishe shi mutuna wannan ranar sai daga sun turo mana waɗannan ƙwayoyi ‘ya'yansu ba sa sha sun turo saboda ƙwaƙwalwa da basira da Allah yi mana idan kana jin radiyo sai ka ji ga wani yaro ɗan ƙarami ɗan shekara goma sha takwas ya haɗa injin nika da wayo ana hira da shi ko ya haɗa wani abu ya yi injin lantarki yaro ƙarami ba injiniya ba inda ya je ƙwaƙwalwa Allah ya bashi ko ya haɗa injin markaɗe ko ya haɗa babur ko ya haɗa ma jirgin sama ya sake shi ya tashi daga nan zuwa kafa goma ya yi tsalle ya tashi ya sauka ba inda ya je wata makaranta basira Allah ya ma yan uwa ina roƙon mu mu ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallama da ya magana shan giyan nan sai kuma ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba وأما انتشار الواد والتغير على الغلام akwai kuma kishi yadda namiji zai zauna da mace su yi daduro ya ajiye wata fajira a gidansa na fajirci su dinga yin fajirci hakanan namiji zai ajiye namiji yana luwaɗi da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanci haris suhaq bainan nisa'i maɗigo kuma yayyawa tsakanin mata manya da ƙanana ku tambayi malamai na makarantun kwana na 'yan mata yadda suke fama da mujallu da bidiyo na waya ake koya ma yaran malami yana koyarwa malama tana koyarwa wani shaidan wata shaidaniyar malama ta koya ma yarinya wani shaidanin malami ya koya ma yaro luwadi wata ta koya ma yarinya ma digo wata hadihin na halilacin su riƙe su ba da wannan keta wace kaɗin kuskuren ganki da wata kai ma kaɗin kuskuren ganka da wani luwaɗi ku duba haƙurin Allah Allah mai halimu Allah mai haƙuri amma bai kyale mutanen annabi luɗu ba bai musu da kyau ba garin aka kibar mala'ika jibrilu da sauran mala'iku ne Allah ya aike su ce ku je ku kifar da garin mutanen annabi luɗu ba na son kowa a garin saboda bala'in luwaɗi suka biyo ta gidan annabi ibrahim salam suka yi masa bishara zai haihu ya ce da gidan ina za ku wuce suka ce za mu wuce sadom ba nisa garin annabi da ya ce me za ku yi ce allah ya aike mu ne mu kifar da garin ba wai a abin a'a a daga a kifar ce ai nuna na garin to shi kuma annabi ludu dan harana ne harana dan uwan annabi ibrahim ne to shi kenan sai suka ce ai duk wanda yake garin mun san shi duk wanda yake garin mun san shi suka je a sura samari suka shiga garin to dama da matar annabi ludin ake hadawa a yi luwaɗin in an yi baƙi ta shiga gari ta ce an fai baki sai kungo kuma tana wajen annabi ludin kamar matar annabi nuhu alaihi salam ita kuma tana yawo in yi wa'azi ta kewaya gurin ta ce ku yi haƙuri mahaukaci ne matar annabi ludu to samari suka ji labari an yi baki gidan annabi ludu alaihi salam suka taho nuna ka fito da bakin nan ka fito da baki mun gaya ba ka daina ba awon lamunan haka anan alamina ba mana kai baki ba mun ce kai baki kawo mana sunan tunda kai ka ce kai mutumin kirki ne ka ba mu su a titi su suke luwaɗin a titi in ba koyi zuwa ce ku tare sai a tare sai a danne shi wannan ya yi luwaɗi wannan ma ya tashi wannan ma ya man luwaɗi a cikin gari yau ƙarshe ya zo annabi duk alaihi salamu yana cikin gida ya ga baki ta ce kai wannan baki kun san halin garin nan kuwa suka yi shiru ce me ake a garin a wannan shegen gari ke mutanen suka ji labari an yi baki wani ya leƙa ya ce kai kuma kuna da laraba kewawa aka dinga cincirin da aka kewaye gidan annabi duk alaihi salamu ka fito mana da su ana son a haura suka karya koba suka ne haurawa ya ce inna lillahi ce ma jama'a ga ƴaƴana mata haula ibanati hunna adhar lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashidun dan Allah ba wani ba a cikin uba mai taimako na dan Allah dan Allah mu kare bakin nan sai wani a cikin bakin ya taba shi ya ce ya nudu inna rasulur rabbika ni malaika jibrilu ne kyale su jibu basu jibu wannan wannan malaika wani wannan malaika wani da kyale su suka shigo malaika jibrilu sai ya musu haka ba taba ganin makaranta irin wannan ba sai suka dinga haka ludiya mana tsabi ludiya yi sihiri ludiya yi sihiri sai malaika jibrilu ya ce Allah ya ce ga ma ka fita ka bagar in kun bata kar kowa ya wayo kar kowa iwaiwaye ku fita ya kama hanyar annabi ludu alaihi salam ya fito da sauran mutanen nasa da ba sa liwaɗin ice yaushe zan fita ita suka ce da su ba Allah zai abu sai annabi ludu ya ce don Allah a yanzu suka ce alaisa subu bi qarib aya su bayan kusa ne kai hakuri kai dai fita ka bar mu da su lai da ya fita ya fita malaika jibrilu alaihi salam ya zo ya daga garin ya tumbuke shi gaba ɗaya haka kun ga haka sai da kannik sai da kannikan garin malaikun sama suka suka dinga jin kukan kannikan garin saboda dagawa da yayi zai kuwacin inda zil'arsul mai mutsayin ya daga garin haka wallahi ma da sai da ya je sai Allah ce kife shi sai kife shaka yau shi kenan Allah ya gama akwai wasu sun tafi suna cikin makka da yake ba nisa wato bayan an kifa garin sai Allah ya musu ruwan duwatsu kowane dutse na wuta ne akwai sunan mai luwaɗin a jikin dutsen ba zai hau sunan wannan ba ba zai ce hau sunan wancan ba ba zai hau sunan wannan ba a kowa da nasa in ya sauka a nan sai bullata adibar Allah ce babu rahama har abada an gama waɗannan da ba sa gari sun taho a suna cewa mun bace ne ina garin su ma duwatsu na jiransu suna zuwa duwatsun suka sauka suka hallaka su babu rahama ga wanda ya mutu yana duwaɗi in bai tuba ba kuma ranar kiyama suna tashi ba kai kuma Allah baya ma masu luwaɗi hisabi zai ce ku tafi ta tare da masu shiga to shi da nan aisha radiyallahu anha tace annabi ya ce za a yi luwaɗi hadda daduro kuma za a yi maɗigo hadda daduro hadisi ne tatacce na manzon Allah akwai hadisin abdullahi bin mas'udin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala min alami sa'a wa ashraquha alamar alkiyama daga alkiyama nan ta taho an yaktafiyar rijali bin rijali wani nisa'i bin nisa'i namiji ya wadata da namiji ba ruwansa da mata mace ta wadata da mace ba ruwanta da namiji to duka waɗannan yan uwa da luwaɗin da maɗigon in kaji sai ka yi musu addu'a Allah ya sauke musu kai da ba ka yi ka yi addu'a Allah ya kiyaye ka karka je garin yi da su karka je garin yi da su Allah ya sauke musu kai kuma ka fada domin zunubi shubi ne in ayyarahu ibtuliya bihi idan ka zauna wannan ya wuce ka cewa ne ya ga mutumin nan ka samu da yake kuwa ai kaza da kaza da kaza yake to in ba kai sa'a ba Allah zai sauke mar kai kuma ka fada to shi za ke so kai mar addu'a Allah iyaye mar kai kuma ya kiyaye ka ke ma ki mata addu'a Allah ya sauke mata ke kuma Allah ya kiyaye ki haka ma giya din ita ma in an sha din ina da muhimmanci ayi hakuri a batta domin a sami giya ta gidan aljanna Allah ya bana gafara saboda alfarma annabi Muhammad a kwanaki na yi magana cewa akwai littattafai akwai tarbiyyar yara tarbiyyar 'ya'ya a musulunci akwai sallah haske wannan littafi mai shafi 200 har da wajen 27 na gaya muku rannan cewa aminin wannan makaranta janar ibrahim da masu baban gida da littafin sallah haske shi ne na nuna mar ya ce ya ɗauki nauyin buga su saboda Allah da kuma rabawa to kuma kasana da shige-shige sai kuma na nuna wa janar buhari wace misalin jarire ga littafi na rubuta jagoran tarbiyyar yara saboda kowa yanzu gabansa faduwa yake yi akan tarbiyyar yara duk mai yaya gabansa na faduwa ba ga malamin yayan ba abokin da zai game da shi ko kawa duk wanda ka ga yanzu suna shaye-shaye nan suna sace-sace ba a gida suka koya ba mugun aboki al'akhillahu mugun aboki kai addu'a wallahi baka baka isa ba sai dai Allah kai ma ya kare ka yanzu akwai wanda bai taba shan giya ba bai taba neman mata ba idan aka ce an ga watan sallah in aka tafi wajen picnic a nan zai koya saboda an saki shedanu za su kawata ma yan mata da abubuwa masu kyau sai ka fada to alhamdulillah da baban gida ya dauki nauyin bugawa ya ma ba da abin duniya cewa a rabawa mutane da makarantu da wannan da sallar haske da falalar bin iyaye da hatsarin saba musu sallar haske na zama an babba ku haka to shi da na buhari ya turo janar dambazau da siji na firzin suka wakilce shi a wajen aka yi taro a abuja na mutunci ranar 27 ga januwari nan da ya wuce itsin nufe sarkin bidda ya wakilci sarakuna duka da sarkin musulmi saboda suna da taro a port harcourt ministan abuja da sauran janarori da 'yan kasuwa da aminanmu duk sun je wajen tun sai na samu labari sai ya ce da Allah a buga littattafan nan ya ji labari sun shiga cikin jama'a a buga kamar dubu ɗari a ba mutane kyauta shi janar baban gida har ya aiko da kudin to na laliba ashe dukkanin gwamnan jigawa da gwamnan bauchi sun siye bauchi a gombe da wasu gurare sun aiko an ba su samfur sun karbe to da na laliba yanzu na yi tsammanin ko za mu samu kamar dubu goma ashe ma babu to na yi muku dabara na ce ga littattafai nan ku daga su na ce kowa ya duba amma za a damun da kayana da ce muku na yi kyauta da babi za a yi a yaga to sai ne muku dabara idan suke da tattafin ku daga ga su nan eh suna da yawa za a kai makarantu ma sai to janar baban gida shi da ya ce a bayar Allah ya ke ladan wajen mahaifansa iyayensa ya yi wa Allah ya saka mada alkhairi Allah ya tsare Allah ya biya saboda albarka annabi Muhammad akwai shi kuma gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ta hannun kwamishinan kananan hukumomi malam idan mutum ya abu na alheri faɗi gwamnan kano ta hannun kwamishinan kananan hukumomi murtala solangaro da ciyaman ɗin algon ciyaman na nasarawa lamin ko to shi kuma gwamnan kano da shi ciyaman na nasarawa da kwamishinan ƙananan hukumomi suka ce to su kuma a kawo musu guda dubu goma sha bakwai da ɗari shida su raba a ƙananan hukumomi sanannan iyaye sada zumunta aure tushen al'umma da wanne ne ne sada zumunta aure tushen al'umma kwanar fiye da falalar alkur'ani to su ma an kai na wannan kuma sai ga wata doguwar takarda wani bawan allah ya rubuto ya ce a gode muku bara ba shi da lafiya ya ji labarin addu'ar da ake a nan saurata ya taso mutum ko a jaki ya zo ba sani ba ko a jirgin sama ko a doki ba sani ba amma jini na ya ga mutane ga ba shi alaƙabin ga takardar nan ta haife ta karanta ya ce a yi muku godiya ba rai yanzu bai samu ya yi azumi ba amma kun masa addu'a kuma duniya ce mar addu'a amma za a ji sunansa a ƙarshe
bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu takarda daga fajar shugaban kasar najeriya general muhammadu buhari ita sakon fatan alkhairi kan watan ramadan mubarak na rubuta wannan wasiƙa ne domin in ce malam da ɗalibansa murnar shigowar wannan wata mai albarka lalle wannan wata ne na rahama da gafara da kuma samun yanci daga shiga wuta ina roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda ya yi wa albarka a cikin wannan wata na Ramadan. Haka kuma ina amfani da wannan dama in isar da godiya ga malam da ɗalibansa irin ƙoƙarin addu'o'in da suka yi min a shekarar da ta gabata lokacin da na tafi neman magani. Ya ce haƙiƙa sauƙi ya samu alhamdulillah ina godiya Allah ya saka muku da alkhairi. Ya ce tare da kasancewar bana samun dama wani lokaci in yi magana da malam. saboda matsaloli na lokaci da yake fama tare da aiki amma ina tare da malam a cikin zuciyata akai-akai kuma muna ƙara godiya dangane da yi wa ƙoƙarin yi wa ƙasa addu'a da kuma goyon bayan da ake nuna min akan irin wannan jagoranci nawa da fatan za a yi aiki da wannan lokaci na ramadan mai albarka a yawaita addu'a Allah ya albarkaci ƙasarmu Najeriya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya mai ɗorewa haka kuma muna addu'a Allah ya biya da gidan aljanna dukkan irin ƙoƙarin da ake yi Allah ya saka da alkhairi ya ce daga ƙarshe ina addu'ar Allah ya nuna mana ƙarshen wannan wata mai albarka cikin imani da kwanciyar hankali da kuma wadata haka kuma muna fatan Allah ya nuna mana sallar azumi cikin lafiya da alkhairi ya ce a sha ruwa lafiya kuma Allah ya sa a yi sallah lafiya na gode na gode Allah ya saka da alkhairi wannan ita ce takarda daga shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari
to ta kaga takarda hada littafa ne ai kan san babba ce eh mu irin ta mu sai mu yago ta kawai to wannan ya nuna abin da muka yi addu'a bara nan ya gode shugabanmu ne shugaban ƙasa ne kuma wannan ta godiya ce da almajiran malam to kaga in akwai abin da ya biyo baya babu almajiran malam in akwai abin da ya biyo baya ko bai ce da almajiran malam ba amma ya ce yana gode wa almajiran malam ana gode mu almajiran malam Allah ya saka muku da alheri eh to kaza akwai alaba mu alheri akwai alasa mu ji alheri kuma akwai alasa mu ga alheri to Allah ya tabbatar mana da alheri to muna godiya yan uwa abinda ba za mu yi a nan gurin ba shine yanzu mu ce mu ce jama'a ina so a zaɓi PDP ko ina so a zaɓi APC a wannan ba zan yi ba ko kuwa yawa mai wa'azi baya haka duk wanda ya zo wajenka yana neman kansila yana neman gwamna yana neman sanata ka ce Allah ya sanya maka alkhairi da albarka karka hau mumbari ka ce a zaɓuwa ne karka hau mumbari ka ce a zaɓuwance karka hau mumbari ka ce kada a zaɓuwa ne a'a kai almajiri wannan ba hanyar ka bace amma duk wanda ya zo ma yi masa fatan alkhairi da gamawa lafiya saboda haka muna godiya ga waɗannan bayin Allah akwai wasu ma da yawa da suka rubuto takardun na fatan alhairi sun ji ana wa iyayensu addu'a ka haka ma gidan abacce ma ba sai sai rubuto min takarda ba ni ma abacce ne sai a to dan nan ne makoci ne dan uwa ne shakiki ne ya zaka da shi Allah ya ji kansa ya masa gafara Allah ya saka musu da alkhairi saboda haka wanda suka yi addu'a shugaba yayi godiya bara yanzu fa yana can ba yadda yake duk kun sani cewa ake ma neman maya za a yi magana a ji har ma rigima yake a gidan gwamnati ana cewa ga muryarsa to zire ga rubutunsa da sa hannu da komai da jakadan da ya taso aka zo aka kawo Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya haɗa kawunan su gaba ɗaya na jan hankalin 'yan uwa almajirai kar mu shiga harkar siyasa 'yan siyasa almajiranmu ne dukansu ‘ya'yanmu ne makota ne ‘yan uwan juna ne amma ka ce a zaɓuwa ne kana zaɓuwa ne kun ba naka ba ne kar wutar wani je zagi karatun na je wani gari can wajen birnin kebbi wani yana karanta hadisi yana ce buhari ya ce buhari ya ce sai wani mai ce kai wai ba musulmi ne sai buhari kullum gaba zaka ce buhari ya ce ba ka san siyasa eh to Allah ya mana albarka Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya ba kasar mu lafiya Allah ya ba kasar mu zama lafiya Allah ka dawo da tattalin arzikin kasar mu baɗi yanzu ba baɗi yanzu ba Allah ya kai mu wani gwamna ne wani shugaba ne ko wanda yake kai ko wani baɗi yanzu kuma kamar yau saboda haka mi addu'a jama'a mi addu'a wa rabbuka ya khaliqu ma yasha'u wa yaktar kai da zaka je ka tsaya zabe dan Allah kai istihara kamar yadda manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya nufin zai yi wani abun alkhairi ya ba Allah zabi kai sallah nafila raka'a biyu in kai sallama Allah kansila nake so Allah karfi na na shugaban karamar hukuma ne Allah gwamna nake so Allah sanata nake bukata Allah dan majalisa nake so Allah dan majalisa nake so na jiha Allah shugaban kasa nake so Allah mataimaki nake bukata Allah shugaban fati nake bukata Allah so nake aimin wani a cikin abubuwan gwamnati in samu wani ofis mai kyau Allahumma inni astakhiruka shine annabi yace kai yadda annabi yake gaya wa sahabbai ayoyin alqur'ani haka annabi yake gaya wa sahabbai istihara duk wanda ya nufin zai wani abu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azimi fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyubi Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha kansila chairman gwamna shugaban kasa khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatu amri li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-abin da nake nema sharrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatu amri fasarifu anni wa sarifni anhu wa qadir li al-khayru haythu kana thumma raddini bihi innaka ala ma tashau qadirun wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam sai ka shafa to in Allah ya yarda in Allah ya yarda kuwa to za ka yi mamaki ba wai farin abu za a gani ko baki ba a idan abin da alhairi Allah zai kawo ma sauki in ba alhairi sai ka jiranka baya so sai wani abu mai baka shawara sai cewa ne ya karayi karka yi kuma sai ka yadda karka yi to yana da muhimmanci da Allah yan uwa duk abin da za mu yi mu ba Allah shawara sai mu ba Allah kuma yan uwa almajirai masu bin 'yan siyasa mu ji tsoron Allah mu daina wasa da ayar alkur'ani mu ji tsoron Allah mu bar wasa da ayar alkur'ani mu ji tsoron Allah kada mu sai da lahira da duniya kar mu yadda mu sai da lahirar mu saboda duniya ka dau ayar qur'ani ka dora ma wani babban dan siyasa wanda Allah ya saukar da ita akan sahabbai ka dau aya da Allah ya saukar kan kafirai ka dora ma wani dan baya kaunar mutuminka kar kai wannan kar mu yi wasa da qur'ani kada mu yi wasa da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye kiyaye bayan mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyauta karshen mu Allah ya sa bayan mu ta yi kyau dukkanin waɗanda suke wannan guri suke zuwa wannan guri Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya mana bukata duniya da lahira Allah ya sa bayan mu ta yi kyau Allah ya ba kasar mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya dawo da tattalin arzikin kasar mu Allah ya sa lafiyar da shugaban kasa ya samu ya duba matsalar aikin haji lokacinsa na da kudin aikin haji naira dubu arba'in ne da wani abu yanzu miliyan ɗaya da rabi allah ya sa shugaba idan ya sha ruwa aka samu malamai na kirki sun zo tare da shi wani ya miƙe ya masa maganar aikin haji allah ya taimake ka allah ya ma kaza allah ya maka kaza allah ya ma kaza aikin haji ya ce to insha allah zan zabge eh Allah ya kawo haka to illar kowa ya je bukatarsa maimakon mutum ka faɗi bukatar al'umma eh Allah ya taimake mu in an yi balatti shekaru suna zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo sassaucin kudin aikin hajji saboda albarkar annabi Muhammad Allah ya kawo zaman lafiya ba za a ce gaba ɗaya ba a'a duniya ta riga ta kama wuta annabi ya faɗa annabi ya ce ina jin tsoron kashe-kashe a cikinku a hafu alaikumar haraju haka maza Allah ya ce ina jin tsoron kashe-kashe a cikinku suka ce ya rasu lallai muna kashe kafarai kaza muna kashe kafarai kaza annabi ya ce kai ba wannan ba walakin katal ba'adukum ba'ada nan gaba za ku dinga kashe junanku ya sun lai mu ce ku musulmi za ku dinga kashe junanku suka ce ya rasulun lai wafina kitabun lai littafin alkur'ani yana tare da mu mazala ce kwarai wafikun kitabun lai kur'ani yana tare da ku ya rasulun lai muna da hankali annabi ya ce a idan allah zai zarta sai ya raba masu hankali da hankalinsu sai kuma a dawo a yi da na sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace har da zai kashe ubansa makoci ya kashe makocinsa kai idan ma aka yi kashe kashen annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi wanda ya kashe da za ka tambaye shi me wannan yayi maka ka kashe shi zai ce bai sani ba wanda aka kashe da za a tashe shi a ce kai me kai aka kashe ka sai ce ni ma ban sani ba annabi ya faɗa duka to sai dai kawai mu nemi sauki wajen Allah eh Allah ya kawo mana sauki saboda albarka annabi Muhammad kuna ji mace za ta kashe mijinta ta zai kashe ubansa aboki zai kashe dan abokinsa yanzu nan suna wasa tare in an jima ya kashe shi Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye bayan mu Allah ya sa mu gama lafiya na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيد الأبرار ونور الأنوار وسر الأسرار سيد الفاتح الخاتم وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه بسم الله الرحمن الرحيم wannan Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan kana ganin sharholiya ita ce za ta kai ka inda duranka yake bukata kana tare da zuciya shaidaniya ga shaidan kuma yana binka wal Allah ya cece musu Muhammad man kana fi dalalat wanda yake cikin bata yace ba zai miƙa wuya ga Allah ba falyam dudlahu rahmanu madda ubangiji tabaraka wa ta'ala sai baka lafiya shimfiɗa maka dukiya amma ba arziki ba a za ka yi kuɗi amma ba arziki ba ya baka lafiya amma ba mai amfani ba ya hore maka har a cikin abin da annabi yake faɗi mutum zai dinga alfahari da zina mutum ɗaya zai dinga alfahari da zina da mace arba'in yana alfahari cewa shi zai iya kaza da kaza da kaza da kaza to Allah zai shimfiɗa maka ya kyale ka ya yi maka istidraji to shi ne fa ba a so an fi so da kayi yanzu Allah ya kama ta sai zama ka fara amma kaga kana sabawa Allah kaga ai da zina da arziki ba sa tafiya daidai in dai mutum yana zina kaga arzikinsa na gaba to akwai hatsari amma in kaga yana zina arzikinsa na komawa baya to watakila ana son sa dan yayi baya ya bari amma in dai mutum yana zan da ita da arziki ba sa tafiya yanzu akwai abin da kake nema gurin Allah kana ta addu'a abin yana mai ruguri ya taho ya taho ya zo wudul ka dan girge zaka kama in kai zina yau sai koma cadi saboda hatsarinta mummunar abaci tana da ban sha'awa tana da daɗi ga bayinta amma hatsarin da yake biyo baya ba shi da kyau saboda mala'ikun da suke tare da ke duk suna kusa da ke suna kallo kiraman katibina ya alamuna ma tafi aluna a yi hakuri a daure in kana da bukata ka yi aure in ɗaya ta ma ka ɗan ka ƙara amma kar ka matsa wa kanka in baka da aikin yi baka da sana'a wai wani ya ce wai wani ya zo gurin annabi ya ce talauci ya dame shi annabi ya ce ya aure wai ya kuma dawowa ya ce ya rasulullahi abin ya kari ce kara aure ya kuma kai annabi zai kashe ka ba ya wani musu zaki baka ciyar da matar ba a ce kara a'a ai ka zalunci kanka fahimkin fin Allah ta ilu in ba za ku iya rike mata ba rike daya ta ishe ka ka ciyar da ita ka ba shi sutura ina fata mutane sun gani ka yi aburi ta saboda haka fali ya billa wurin mani madyan allah zai shimfiɗa ma ga shi nan duk abin da kake so ka samu amma akwai hatsari gaba na'am حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا حتى إذا رأوا ما يؤدون ما سلفن الدنيا har idan sun ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu alkawari immal azab wa imma sa'a ko dai azaba kal qatl wal asri a kashe a kama su wa imma wa imma sa'a ko alƙiyama ta tsaya Allah ya ce ku shiga wuta mutane suna ganin alƙiyama kamar wasa kamar wata tatsuniya ce ko majigi ana faɗa za ta zo na gaya ma in ba ba ka yi da ita ba to shikenan ka shiga kabari ko baka shiga ba ka shiga cikin kabari ka kai mahaifinka ka kai mahaifiyarka ka kai dan uwanka ka kai siriki da amini da makoci kaga ya dawo to kai ma kai shiri kai ma in ka je ba za ka dawo ba fa sai alamuna Allah ya ce za su yi sani man huwa sharrun makana wane ne mafi sharrin bigire wa abu afu junda wane ne mafi raunin mataimaka nan duniya yanzu har za ka taba kawai kai aljina kira aljina kira ogana kira ogana kira yanzu abin sarki na kira haya bari ka je can ka gawa za ka kira sai aikinka aikinka ne kawai yake tare da ke ba wanda za ka yi kira wallahi na
ويزيد الله kaga an yi magana hankalin mutane ya tashi to Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai nuna maka shi fa mai rahama ne duk abubuwan da ake faɗa an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kaza zai samu kaza to dawo gurin Allah kawai za a nan zuciyarka ce Allah na tuba shikenan kun an gama sai Allah ce da mala'iku ku shafe abin da kuka rubuta mar in ƙasa ce ka kwanta a kanta a yau mai firin mar'u min afi a al-yawm nakhtimu alame alƙiyama za ta tsaya ba za ka yi wa Allah musu ba ranar alƙiyama Allah ce nakhtimu ala afwahim za mu rufe bakunansu ba ce gaba zai magana ba wata kallimu na aidihim wata shahadu arjulhum hannu ya ce ubangiji ni na kamo matar in na luwaɗin ne ni na kamo yaron kafa ta ce da ni aka je gurin saban ya ke za yi babu wasa tsakanin allah da bawa to shine allah ke cewa wai zirin lamarin ko ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدوا هداه الله تبارك وتعالى ينا قال إيماني bima ya zula alaihim min al'ayati Allah yana ƙara imani ga waɗanda suka yi imani da Allah da annabi Muhammad wal baqiyatu salihatu kaga kyakkyawan aikin da bawa zai game da shi a lahira a nan duniya yayi maka jagora in ka shiga kabari ya zame maka fitila in alkiyama ta tsaya ya zame maka hujja to sai ka yi kyakkyawan aiki tsakaninka da Allah to barin ga a ɗan lokacin da nake da shi guntu kafin mu yi addu'a baƙiya ta saliha annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ɗan uwan mahaifinsa ya ce ya ɗan uwan mahaifina ba na yi maka kyauta ba ba na yi maka wata baiwa ba ba na yi maka wani alkhairi ba ya ce ga yamin ya rasulullahi ya ce sallah ce raka'a hudu sallama biyu idan kana tsaye Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin in ka gama ka karanta sura abinda Allah ya hore ma kafin ka yarku ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar sha biyar kana tsaye idan kai ruku subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar goma nawa kenan nawa sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah allahu akbar goma نوى سجدا الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قوما نوى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني وأهدني وهدني وارزقني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قوما نوى الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر قوما نوى ستين بيار تو ko ka miƙe a tsaye subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar goma nawa kenan na ko kuma kafin ka miƙe din zauna amma ba zaman tahiya bane ka faɗi goma nawa da yake nan 75 Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka gama kai sura kana tsaye subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar 15 ai an gama da wannan to shike ne to mu je nawa kun dama da tabi 85 to shi kenan ka gama ko sai ka yi ruku'u sai ka faɗi goma nawa to kuma bari sai gobe mai magana ta kun kasa lissafin salati ga annabi goma sai gobe mai magana ku dinga yin haƙuri idan ana karatu ku riƙa yin haƙuri idan an yi tambaya ba nan ba irin wurin da ake irin kabarar nan bane kamar za a yi ihu nan mun hana ba gurin siyasa bane nan to muna buƙatar abin da muke faɗi Allah ya sa mu yi aiki da abin idan mutum ya san ba daidai zai lissafi ya shiru dan uwan sai magana an yi magana 75 sai ku yi haƙuri an gama da raka'a ɗaya yanzu wata sabuwar raka'a za a fada in kada ku kai continue cewa ka haɗe da wannan da wadda kai ka gama da saba'in da biyar ka ta yi tsaye ka yi subhanan layi walhamdu abin da sa zan yi ba lalle ba ne gobe ne zo wani wucewa ya zo yi an masa asara kai sha biyar ga saba'in da biyar ga sha biyar nawa to sai ka yi ruku'u sai ka faɗi goma nawa sai ka ɗago sami Allahu liman hamida goma sai ka yi sujjada ka faɗi goma sai ka dawo daga sujjada ka zauna ka faɗi goma sai ka koma sujada ka faɗi goma sai ka dawo ka zauna sai ka faɗi goma ɗari da hamsin times two ɗari uku to haka take idan kai wannan kai sallama a raka a biyu ka kuma sallama a raka a biyu Allah ya gafarta ma zunubanka na farko da na ƙarshe da da da fararre da na gangan da na kure da wanda ka sani da wanda baka sani ba da babba da karami ba musulunci bai baka lafisi ba na gaje ka saba Allah gobe ka ce za ka yi wannan sallah Allah zai gafarta ma idan Allah ya ma gafara za ka ji a ranka kana jin zaƙin wannan ibada da ka yi kuma kana jin tsoron sabawa Allah an gane idan kana sallah ko tafarilla idan zuciyarka na bushewa idanka na bushewa baka tsoron Allah alama sallarka Allah baya karba idan kana sallah kana jin dadi kana jin zaki wajen ibada akwai alamar cewa sallarka Allah yana karba wannan nafila ce Allah ya mana gafara amin fata salatul fatih alhamdulillah rabbil alamin الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبناك كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد الله الله كما غفر آمين ونندري ونندري da wannan zirare Allah waɗanda kake wa gafara Allah ya sa muna cikin su Allah ka sa muna cikin su Allah ka yafe mana Allah ka cika magabatan mu Allah ya shiri zuri'ar mu mu ma Allah ya gyara zukatan mu Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana akwai marasa lafiya Allah ka ba su lafiya akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai masu neman bukata Allah ya biya musu akwai masu neman tsari Allah ka tsare su makaranta ayatul kursi
اللهم إلى إله وحمد لك وصلت على نبيك هو بصوت وطرق من الذي يشعر وإلى الله يعلم ما يخفى لا يخفى شيء إنه يخشى صلاة
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده wannan makaranta tana roƙon fatiha ga al'umma da ayatul kursi Allah ya biya mana bukata Allah ya faranta mana Allah ya kiyaye kiyaye bayan mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya shirye bi shirye zuri'ar mu saboda albarka annabi Muhammad fatiha da ayatul kursi la haula wala quwwata illa billahi bakwai hasbunallahu wa ni'mal wakil bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bakwai كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله يبيع من بقاتا الله يبيع من يسامنا الله يسيا مسك رحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين